أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu shi kuma na fasar littafin hamziya wanda a yau shine halkan mu ta biyar wanda kuma za mu tashi a daidai inda yake cewa wara'atu hadijatun ko a wanda shine littafin al'imam muhammadu bin sa'idin al-busiri da Allah ta'ala wanda za mu karanta sai an saɗin ka sai mu dawo a fassara salli ya rabbi sun masallim alaman huwa lil khaliqi rahmatun wa shifa'u ولنتن رحمة صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة ورأته خديجة وتكى والزهر فيه سجية والحياء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وأتاها أن الغمامة والسرها أزلته منهما أفياء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء سل يا رب ثم سلم على من رحمة وشفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء رب ثم سلم عنه وأتاه في بيتها جبرائيل ولزل في الأمور ارتياء فأماتت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإجماع فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء فاستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء ثم قام النبي يدعو إلى الله وفي الكفر نجدة وإباء ثم سلم على من هو لك كرامة أمما أشربت قلوبهم الكفر فداء الضلال فيهم عياء ثم سلم على من هو لك الكرامة ورأينا آياته فاهتدينا وإذا الحق جاء زال المراء ثم سلم على من هو لك الكرامة رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء وسلم على من هو لك كرامة كم رأينا ما ليس يأكل قد أولهم ما ليس يلهم العقلاء وسلم على من هو لك كرامة إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل ولم ينفع الحجا والذكاء ثم سلم على من والجمادات أبصحت بالذي أهرس عنه لأحمد الفصحاء ويحق من جفو نبيا بأرض ألبته لبابها وزباء وسلم على من هو وسلوه وحن جزء إليه وقلوه ووده القرباء وسلم على من هو للخلق رحمة الحمد لله تزام أنا سيمكم أمغني إن الله تزام يكيشي wanda yake cewa wato wara'atu hadijatun manzo Allah sallama sai sai da Khadija ta gane shi sallama sannan sai ta ga wattuka tsoron Allah wa zuhudu da gudun duniya wal haya'u da kunya sajiyatun fihi sai ta ganshi ɗabi'a ce ta halitta a cikin manzo Allah sallama sai ta ga shi haka Allah ya yi shi din da waɗanga ɗabi'un da tsoron Allah da gudun duniya da kunya to dama shi haka Allah ya shi to gana haka nan din dama kusan ta ji labarin suna jin labari ga ainihin su sauran alu kitabi na za a aiko manzo Allah su sallama to a lokacin to shine sai tana kwaɗayin to kuma yanzu za a yi ta aure shi to shi yasa dama ai abin da yake so kura mana kenan shi ne ce ta lura da waɗannan abubuwan ta gani ta ji labarin ko can mutum ne mai tsoron Allah mai gudun duniya tunda dai kowa dai sai tsoron Allah dai ba a sai an ce baka manzo Allah ya kowa tsoron Allah ba yawa gudun duniya shine wanda in ya ce ma Allah yau ya Allah sun nake a bani kuɗi duk na ya kowa kuɗi duk duniya gaba ɗaya ba a taɓa mai kuɗi an gama da ba wai manzo Allah ba ni yanzu in ruka min kuɗin bani za a yi yawa to ka gani ke balle shi ya sallama to amma duk da haka nan saboda gudun duniya sai zan ba haka ya zaba ba sai a waye gari wani lokaci wai ba abincin da za a ci cikin gidan Allah akbar sai a yi da yinwa a kwana haka nan bai wuce a nan samu da bino a dan sha ruwa shikenan to kaga wannan to shine abinda watan gudun duniya kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama yana gudun duniya watan a to shi yasa ta ganshi da haka dabi'a ta take cikin wannan watan sifa din ga ga kuma kunya manzo sallama to sannan bayan waɗanda abubuwan kuma wa'ata ha kuma sai labari ya zo mata cewa annal gama mata cewa girgiji wasarha da bishiya iccen yaki nan ko to a afiya umirhuma innuwa daga gare su azallatu ta yawa manzo Allah innuwa to an ga ce afiya umirhuma innuwa daga gare su sumi su guda biyu da an ka wajen wuri to mina da ka ni da girgiji da wannan iccen yaki nan ba wai labari sai ya zo masa ya dakari cewa to manzo Allah wa girgije bi ne kenan mai innuwa kuma sai ta ji labari lokacin da suka taita da wannan yaron nata ko mai sirako wanda aka zo wajen harkar kasuwancin ta da an ka tafi to lokacin da aka tafi wannan harka ta kasuwa to sai kuma ta ga gashi an zo an zauna sai ga innuwa ta zo da innuwa ta zo ana zazzauna cikin bishiya mutane sun zauna haka to amma wai shi kuma sai ga sai ga shi ana kallo sai innuwa sai ta karkata kuma sai ta koma wajen a wajen wajen abin nan ne sai ta karkata wajen maza sulma eh da Allah ko ne an so mana abin nan abin nan haske na wajen malai sinu ko rido nan approach din nashi akunna mun shi a to shine wato to shi ne sai ya zama lokacin da aka zo din to sai ga innuwa ta zo ga mutane zanne cikin innuwa da an zauna kuma sai an ga innuwa ta karkashi gaba ita koma wajen manzo sallama to mai sura ya ba ta labari dama ya ga abubuwa da mamaki da yawa cikin kucin amma dai wangana ciki kuma ya zo ya faɗa mata labarin to ga abin da ya faru dama kucin ita don ɗaya sa ido ne da lura ƙwarai da gaske ne ta kaso don ta gane manzo Allah sallama shi ta gane shi shi din ne dama to shi din ne to shine yace to labarin duk ya zo mata haka ne sannan bayan wannan wa ahadisu kuma labarai sun zo da cewa anna wa'ada rasulillahi cewa lallai watan wa'ada rasulillahi alƙawali na manzon Allah sallama bil ba'ati da aiko shi to lalle hana min hulwafa'u alwafa'u cikawa da alƙawalin hana min hana min hura shi Allah madaki to hana wannan lokacin lalle ya kusa wa ma'ana yayi wai ma'ana shine labarai sun zo da cewa annawa da rasulullahi bil ba'athi hana min hurfau alƙawalin da Allah madaukin sarki yayi na aiko manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin ya dama ko ta ji labari ina jin warkatu ne ko bin nawfal ne ko shine ba ta labarin gashi gashi gashi ba manzo Allah sauran su din to kuma ta tabbatar da cewa lalle lokacin ya danda ba an hudu lokutan da aka wanda manzo Allah zai zo da sauran su to shine ta tabbatar da cewa wannan shi din ne to shine yake cewa wa ahadithu labari ya zo mata cewa labarai sun zo da cewa annabi wa'ada rasulullahi alƙawalin manzo rasulullahi bil ba'thi da aiko shi to alwafa'u minhu cikawa daga alwafa'u cikawa da wannan alƙawalin minhu daga Allah madaukakin sarki to hana lokacin yayi fa yanzu Allah zai aiko shi din to kaga ga labarin ta na farko dai ga tsoron Allah ta gani ga gudun duniya ta gani ga kunya ta gani ga ta ta ji gije na mashi innuwa sannan ga ta ta ji kuma bishiya ta mai innuwa wanda ta kai kashi ta kuma waje ne sannan kuma ta ji labarin cewa kuma lalle lokacin aiko manzo Allah yayi fa to sai ta hada wannan abubuwan ta auna sai ta gano to lalle ko tunda kaga yanzu wannan tasifofin ta gani inda ta auna kuma sai ta ga lokacin kuma amma bai yi ba to sai ta tsaya to ba shi din bane dan lokacin bai yi ba to lokacin yayi kuma ga sifofin ta gani to ka gani saboda ma tana da kaifin hankali matuƙa sai da Khadija radiyallahu anha a to shine lokacin da duk ta ga waɗannan abubuwa to shine ya rida daga nan to sai kuma fada ato ila zawaji sai ta nemi manzo Allah zuwa ga ya aure ta yace kai wa ma ahsana mamakin kyawun ma ya bulugu min al'azkiyahu abinda masu kaifin hankali suke cimma na guri gurin da take yi ko can ta samu manzo Allah sallallahu aure shi shine ci mamakin cimma masu kaifin hankali suka cimma gurin abinda suke so ita gurin take nan dama mai kaifin hankali ce matuƙa da gaske kuma ta aura da hankali ta ga abubuwan da sun kammala sifofin take bukata din sun cika ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai ta nemi to tana so manzo Allah ya aure shi ya aure ta kaga wato ta aje komai bata aje wani ba za a irin abin ganin jin kan nan da girman ka da mata ba ko wai sai mace ta ita ba ta iya cewa tana son namiji haka take yi wai ba ta son ta aure namiji ta furta ce tana so ne daga duka wadda ta faɗi ta yi wannan to dukan sai da aka ji da kai na harkan bata yadda ba yawa su kaga dukan haba mallan to ka gani to manzo Allah sallama shi kenan to kaga wanga dai ma ya sai ban mata ma ku ba ka manzo Allah bane yabo tunda shi ko san dama mun sani ma mata da dama sun kashe ne ma ne tun kafin sai da kare shi din ha manzo Allah ko alama wasu ma ba ma ya aure su ba kai su dai bukatar su wai ya sadu da su ba ko da zane ne ba saboda girman nashin da suka gani da darajar tashi din da hasken da suka gani gare shi din suna son da su samu wannan hasken amma ina to ai dama kaga shi ɗare ne goma ko yau ba wai na ko kananan kananan lafaka shi ko tun ba ba ba ya aikatawa tun tashin shi sallallahu alaihi wasallam to balle an nemi shi da nan mai laifuka to don haka to sai ya zama ita ma da kanta kuma ga sai da aka ji an san matsayin ta babba ce fa don babba ce fa irin ta na hukumar mawadaciya ce ta gaske a garin makka mai kuɗi ce mai arziki ce sosai da gaske to kana ganin munan da sai ka je wani me aka ce ma wurin mija hajja shi ko auren me aka ce mishi ko yawa auren jari ko hawa wani ba aka cewa auren jari menene auren jari wato shi ne mutum ya auren mace mai kuɗi wasu yana nufin ɗaya ya ci dukiyarta to ita sai da aka yi jin dama mai arziki ce mawadaciya kaga maza adada su neme ta ko amma ita duk da matsayin nata inda wadata ta da kuma darajar ta take da ita amma duk da haka nan sai ta ga na duk ta aji su gehe gaba ɗaya don ta san manzo Allah da hisu yawa shi yasa ta yadda ta aje shige gaba isa dauko manzo Allah sallallahu alaihi to shi yasa ta yi haka to shi yasa ce to da haka kai wa ma ahsana kai mamakin kyawun ma yablugul min al azkiya wa abinda gurin wato wato masu kaifin hankali suke cin mana guri yace wa atahu to bayan an yi aure kenan yanzu bayan an yi aure an gama to kuma daga nan sai fara watan saukar da wahayi ga manzo Allah sallallahu alaihi to shine nan zai faɗa mana lokacin da aka watan fara wahayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaika Jibrilu ya zo wurin manzo sallallahu alaihi a cikin kogon Hira wanda aka fara saka mashi da aya aya ta farko wace ayoyin shi na farko ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam su an fara saukarwa farkon wahayi gaba daya to shine lokacin da aka zo to manzo Allah da makocin kamar yadda muka sani da ma yana zuwa can kogon na Hira yana zauna yana ibada to zauna da yake yana yin wannan ibada to sai kuma gashi aka samu cewa manzo Allah sallama din to gashi ya ga mala'ika jibril a ranar don bai taba ganin mala'ika jibril ranar sai ga mala'ika jibril ya zo da wahayi lokacin ne sai dan ji tsoron to kar a ce wani shidanin aljani ne ko wani abin ga suka su shafi shi ba to sai da kanta ce na ai irinka mutumin kirki mai sada zumunci mai taimaka ma wasan talakawa mai sabkar da bako yana ce da shi da sauran ta zana abar ce irinka ai Allah ba zai taɓa bari aljani ya taɓa shi ba ba zai taɓa yiwa ba kaga tuwon ta lokacin kaga da wata lokaci shi Allah ya sai zabe wasu ya basu imani mai jego kaga wai tun kamin har saukar da wayan fa amma take da da wanga yakinin fa cewa iri ne mai mutunci mai kirki to fa ba ha wanda zai shafa ta fa to shi yasa aka so ka tsaya ga Allah kuma tsayawa tun daga bakinka har zuciyarka in dai kai wannan tsayawa ga Allah din sosai da roƙon Allah da addu'o'i kuma to da wuya wani makicin mai makici ko wani shiri mai shiri ko ma menene ko mutane ne ko aljanna ko wani ne kama ka sai Allah ya tsani ka wannan karfin matsayin naka wajen Allah din to shine abin da za a sai Allah ya ma wannan aiki dan ba mutum zai ma ba sai ma bai zuwa kuma kai da shikenan kurin yana tunanin zai ma dan tozo tawa ko dan wulakanta ko dan ya cutar da kai ya sai abin ya zuwa kai da shikenan kai kuma ka ga ba ka da liyawa dan Allah dan ba ka kai mai bane sai shewa kai ne to ka gani to shi ne kaga take nuna cewa to duk masu wannan sifofi ai manzo Allah ai wannan a ce shedani ya kama shi ba zai taɓa yiwa ba to lokacin da makotan sadda ya zo din ya dan zo ya dan ragana ne sai yana ce mata zammiluni zammiluni ta lullube shi ma'ana ta lullube shi ai nan ne sai Allah ya kashe ya ayyuhal muzammil to shine da kashe zammiluni to ya ayyuhal muzammil kenan ko ya ayyuhal mudaththir shi ma daththiruni daththiruni to shine a daththiruni daththiruni to shine a yake magana cewa to a lokacin sadda an kai haka in sadda manzo Allah dawo gida din kamar ya dan dan razana din yana gudun kada a ce wata matsala ce to shine wa ataha fi baita wa ataha jibrilu sai malaika jibrilu ya zo mata wa ataha sai manzo wa ataha jibrilu ko sai malaika jibrilu ya zo manzo Allah sallama din wata nusa ko jibrilu ko jibrilu ce to kowa jibrilu ne ko to na aza ko na wanda sa jibrilu ne to da duk ana kanta ana cewa jibrilu ana cewa jibrilu kuma din wato wata ha jibrilu sai malaka jibril ya zo mashi fi baitiha a cikin wannan ɗakin da sai da Khadija din ma'ana lokacin da ya zo ɗakin da sai ga kuma malaka jibril kuma ya zo din to sai ce to kuma gashi ko wali zullubi dama ko can ga ma'abuci kwayar hankali to eh ce yana yin jarabawa fil umuri a cikin al'amura sun kazo wato lokacin sai ta tambaye shi shin wai har yanzu kana gani ne sai ce yanzu yana gani ne ita ka taba ta gani ne kuma ga su cikin daki daya amma shi manzo sallallahu alaihi yana gani ne amma ita ba ta gani shi kina gani kina gani sai sai kina sai ce ilalle shi gashi ne yana gani har yanzu kuma yana dan razana saboda bai taba ganin shi ba lokacin to shine to sai za ta yi jarabawa zai faɗa mana jarabawa da sai din don ta gane shin wai mala'ikan ne ko ko shi dan din ne dai to shine wal zullubi ko can ga mai abucin kwayar hankali fil umuri itiya yana yin jarabawa ne a cikin al'amuran in sun kazo ga jarabawa ta dan fa amma dat an hal khimara fa amma dat al khimara sai ta yayi dan kwalinta anha daga gare ta litadari wa domin ta gane ta sani shin ahuwal wahayi wai wannan abin da ya zo shin wahayi ne am huwa la igma'u ko ko dai shi dana aljanna ne ko shi dana ne yazo wato shine al-khimar mayafi da za a rufe kai har zuwa wanda zai dan kawo har zuwa ga waya haka khimar kenan to shine sai ta kware wannan kannata din a gashin kannata ya bayyana din don ta gane shin wahayi ne ko menene shine fa amma an hal himara sai ta kawar da watan ta watan ta yayi dan kwari da gare ta litajidun ta sani shin ahuwar wahayu shin wai wahayi ne daga mala'ika ne shi wannan ya zo am huwal igma ko ko dai watan shidani ne to shikin lokacin ta yawo nan kanna ta fata fa jibra'ilu sai mala'ika jibril ya buya ko kace ya faku inda kashfi har ra'asa lokacin da ta yaye kanna ta din ma'ana lokacin da ta watan kwari wannan dan kwali din sai mala'ika jibril ya bace din shikenan sai da ce manzo Allah kana ganin sai ce ya bai gani ne yanzu da ma jarba ce zata shi fama ada don haka da ta kware wannan dan kwalin wa shi mala'ika jibril din bai dawo ba au ida au ida gidau har zuwa sai da tambayar dan kwalin sannan au din nan mai ma'ana ila ce au kamar ka ce ila wa idal gidau sai da an kamar wannan dan kwalin ma'ana sai da tambayar dan kwalin nasa sannan ya sake dawowa amma bai dawo ba ga lokacin sai su mai amfani to shine ma'anar kama ada bai dawo ba shi mala'ikar bidun au ida lige da'u sai har zuwa sadda an kafa da wannan dan kwali wato dama ko su mala'iku ba su zuwa inda mata suke barin kanun su sake haka yana da kyau mata su kiyaye a daina kawai da suka isko wani kaga wani lokaci mace za a zo tsaka gida a yanzu shi kenan kanu su sake gashi nan ana zaune haka nan wa'anda ta hira ne wannan mala'iku ba su haka nan yanzu ka daga abin da ya faru ta yaya shikina mala'ika ya ce ta shikina nan wani ka gani kai yanzu in mutumin kirki ne mutumin Allah kana tare da mala'iku masu gadin ka to amma kuma sai ya zama kana in mace din ce misali sai ta zama tana barin kan nata take din haka nan mala'ikun suna zaban lai to daga nan shi dan zai to sai ni ba mai kora sai don mala'ikun ba su nan wurin sun ke su to shi yasa su shedanin su kan su shedanin aljan kuma kotan suna da sha'awar dama suna ganin matan da kan suke sun yi samun damar nan take saurin shiga ga cikin su irin wannan amma in suna kiyayewa to suka su abubuwan da sauki ba a sun suna barin kanun sake daga balle ma uwa uba mace za ta shiga makiwoyi ban daki kenan kawai ta shiga da kai sake shi ake haka aka gida ba a yi dace haka nan din ba balle za shiga ban daki Allah ya kare kare mu to shine da aka to lokacin da ya buye shi malaka jibril ba a sake gane ba to shikenan fasta banat khadijatun sai sai da khadija ta gane cewa annahul kanzu manzo Allah shine taskan nan allazi wannan wannan da sai ka ce annahul kanzu shine taskan nan wal kimiya'u kuma shine watan a an ka ce kimiyya kamar a ce sinadari hakan nan ana ce mashi tsalaka ne ka ji da Hausa tsalaka wato shine wani abin da yake mai daraja mai tsada mai kima ko a ce wani sinadari wanda mai daraja wanda da shi ake yin duk al'amuran za a nema haka to ya manzala da shi aka gome ko to shine sai ta gano annahu kanzu manzala shine taskan nan wal kimiya kuma shine tsalakan nan ko kuma kace shine watan watan wannan sanadari allazi wannan da hawalat wanda take nema din nan sai ta gane wannan din take nema na to shi din ne magana lalle manzo Allah din ne shikenan sai ta gane da magana ta kare to shikenan to sai ya ce to da kaga yanzu ta aure shi kuma yanzu ga wahayi ya zo magana ta gama kaji yanzu komai ya bayyana da shi kenan ta gane ta gano ta kama da kenan ko radiyallahu anha to shi kenan sun makaman nabiyu sannan sai manzo aslama ya tsayu ya da'u yana kira ila Allah zuwa ga bautar Allah ma'ana zuwa ga bauta ma Allah a lokacin kuma wafil kufri najatun kafirci yana da karfi kwarai wa iba'u da kuma taurin kai ma'ana iba'u shine kin yin imani da taurin kai da kin sallamawa misali shine hannuwa din daga miƙa waya to shine lokacin wai ma'ana kamar yace maka ne kafirci yana cikin tashi a lokacin lokacin da manzo Allah bin din tafi kafirci yana cikin tashi to shine a wafil kufin najratun akwai watan karfi ga kafirci wa iba'u da kuma karfin hannuwa nikin sallama da imani manzo Allah ya bayyana yana kiran umaman yana kiran al'ummomi shine maf'ulun bihi gun umma yana kiran al'ummomi waɗanda suke ushribat qulubuhum wal kufra an cudanya zukatan su da kafirci sai ka ce ushir an an watan zukatan nasu sun cude gaba ɗaya da su da kafirci gaba ɗaya shine ushribat qulubuhum wal kufra an cudanya zukatan su da kafirci yace fada'u balal fihim cuta ko ka ce rashin lafiya ta bata fihim a cikin su aya mai wahala magani shi lokacin kafircin ya girma ya kosa ya yi kanta cikin zukatan nasu din a ce yanzu za a yaye su alama su da shi ba karamin aiki bane ba to shine wafi kubun fada'u dalali rashin lafiya ta bata fihi ma cikin su wadannan kafirai din ayau lalle mai matukar wa ayau ne ko aba'u ayau ku mai matukar wahala magani ce wara aina ayatihi imam busi ne ce mu dai mun ga ayoyin manzo Allah yawa mun ga mu'jizin da to da shi ya karara mun gane su da ka fasa dai na sai mun ka shaida mu kan sai mun kai imani mana wai zal haqu ai da ba kucin gaskiya ta zo zalal mira'u ai kucin jaya kuma sai ta goshi wai ma'ana ƙarya sai ta bace ko qul ja al haqu wa za haqal batil inna al batila kana zahuqa to shine wai zal haqu ja'a idan gaskiya ta zo zalal mira'u ai sai dai jaya kawai ta goshi duk wani sauran kalmi ne ya wuce kenan rabbi sai ya doya addu'a ce ya ubangiji innal huda haqiqa shari'a ko da ka shirya ka ce ya ubangiji wa ma'ana yana roƙon Allah ne Allah ka ba mu shari'an nan amin wa ayatuka yace kuma ayoyinka nurun haske ne tahadi man tasha'u kana shiryar da wanda ka so biha da ita waɗannan ayoyin nan ya ubangiji to Allah ka shirya da mu yace kam ra'ayina da yawa mun ga ma laysa yaqilu abinda baya da hankali karkul hima hakika an mashi ilhama an mai ilhama ta ma laysa yulhamul uqala abinda ba amma masu hankali wannan ilhama ba wato shine mun ga dabbobi waɗanda ba su da hankali misali ko dabbobi ne yanzu irin kamar yadda zai muna magana can nan gaba irin abin da shafe damo da sauransu ko an haka damo damo ne dabba ce kuma har yanka ne ma daman amma kuma duk da haka nan an kamar ilhama ga shi ya furta cewa manzo Allah manzo ne na Allah Allah ya kushe wanda iman da shi ya tsira wanda kai ta shi ya kaza ya kaza da sauransu ga dutsi nan yana yana gaida manzo Allah sallallahu ko suna gaisuwa gare shi eh har zaka ji dutsen oro ko manzo Allah cewa hudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu yace uhud din nan ce dutse ne muna so ne yana son mu Allah ka ga ka ga sama Allah sai muna son mu subhanallah wai uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu yace uhud yace dutse ne yana son mu yana son mu mun ma muna so mu dace manzo Allah subhanallah ka san dai manzo Allah ce yana son ka ko dai an bata kaɗai maza Allah ce a gari kaza akwai wani ayin wace ne mani subhanallah la ilaha illallah to ka gani to shi ne to ka gani yace kuma yace kuma na san wani dutsen da duk inda zan wucewa sai ya gani ne manzo Allah ce yana gaishe ni to haka dai ga bishiya nan da manzo Allah kira wasu zo duk da sauran abubuwa da gaba daban ka gani wato kenan akwai abubuwan da Allah ya ma ilhama wanda ba ma wasu mutane ba to ai kaga so da ga musu ilhama da ba ma Abu Jahal ba ko da Abu Lahab ko asu ga mu samu gaba to da su haka sun ka mutu kafircin nasu din to shine yake nufin kamar ayyana hakika mun ga malisi ya kilo abinda baya da hankali kad ulhima hakika an mashi ilhama amma ilhaman malisi ilhamu lokala abinda ba a masu hankali ilhama tai ba sai ba da misali yace iz abal filu lokacin da giwa ta ki aikata ma'ata sahibul fili abinda shi ma abucin giwa ya zo yi wala mai fa'il hija hankali bai yi amfani ga shi ma abuci giwa ba wadda zaka'u da kuma lura ba sai zama giwa ta wata abin shi hankali yana ishara shi kuma zuwa ga abriha ne ko wato shine a sarkin habasha kenan wanda lokacin da wai yake ganin mutane suna tahowa ka'aba ka san lokacin jahilin masu suna zuwa wurin ka'aba da makocin suna zuwa ka'aba wajen ibada suna bauta ma suna abubuwan suna ibadunsu da suka yi na bauta kuma kara sauransu to sai zama shaida kwatace duk mutanen kasar habasha da ina da ina duk ana tawowa shi ko sai wannan bai dan bashi haushi ya ga cewa yanzu ga kasu sai dai kuna ga cewa shi ba zai gina wani daki ne shi ma can kasa ta shi ma a san shi tsaya a can wani ba shi an tawo to shi ne sai gina wannan daki lokacin da gina wannan daki to sai wani daga cikin lalabawan ne aka cewa la'alla mutumin makadin ne sai ya zo da ya zo habasha sai ya ga wannan dakin shi wannan sarkin na bashi na abriha kenan ya gina shi da wannan niyya din shi kuma aka sai zo duye kashi ne duye ya daddame shi da kashi cikin daki wai tun da ai shi abin da ya saya haka na fa don dai a bata wani inda ka'aba ne ka gane a zan kitsa a can inda suke kuma ya aika ma duk wanda a karkashi ne ce to yanzu abin zuwa maka yanzu ga daki da yake na musu to shi kuma sai ko ya ce bata dakin don ɗaya ya haushi shi kuma ya za a zuwa a masa wannan su kuma ga daki can da ka'aba to shine sai ya dauko tawaga ya ce to shi ko sai ma ya rushe ɗakin na ka'aba gaba ɗaya tun da zai mutumin maka ne maso na aiki to nan ne ya kwaso tawaga kuma saboda ƙarfin isa da giwaye an ka taho aiki to lokacin da ya zo aka ce giwawakin wanda sun kasa ya wanda an jagora wai mahamudu suke ce mashi shi an jagora shi a babba daga cikin giwaye to lokacin da an ka zo wannan giwa da an ka zo sun ka zo a garin makka da sun ga abin da ya haƙarin su kuma ko sun ka gudu sun ka busa mu wayar cikin duwatsuna sun ka koyi don gunan ga a zuwa cutar da suwa wane ne wane ne abu dalib ne ko abdul muttalib abu dalib to sai ya zo ya same shi ya same su sun ka yi magana sun ka ce a su ga abin da sun ka zo saboda haka rushe ka za su yi ya ce to shi kinan ai shi ɗakin dai yana da mashiya ma'ana saboda haka tana ga haka yana da yana da yana da ubangiji wanda kake yana da daki yana da bishi wanda daki wanda shi ka kare abu ne kuma saboda haka shikenan bismillah ga kuga shi shikenan ya ba su wuri shi to shine an ka zo a tahi to shi giwar da aka gora da an zo duk inda an ka ta hanka wajen sai ya kwance ne shikenan kamar da kasan masu aiki da shanu sai sai ya kwance ne wurin huda amma kuma an ka juye da shi wani gehen kuma can za a koma gida ko wani bangaren daban kuma sai ya tafi rahayar amma da an yi wajen kawa kuma sai ya kwance yake zuwa an kai an kai abai gargara to can kuma sai ga kuma tsuntsaye Allah ya kuma tare da kowane tsuntsu kuma ya dauko wani duci dutsen kuma an daho cikin wutar jahannama kuma yanzu to sai kowane tsuntsu sai zo ya saiti daidai da watan mutum in ya jeho mashi wannan dutsen daga cikin su waɗannan mutane sun ka zo wajen roshi kaba din dan ya jeho wannan dutsen zai ratsa kan mutum yahuda su ya ratsa ciki ne jiki ne yahuda ciki ne hita in mutum na saman giwa ne kuma akan giwa ita ma zai shiga ko sai faɗa mutu ne kuma ƙarshen ya gama aiki ne kuma sai ya faɗi ƙasa ya koma sai an ka ɗauko shi mutum haka an kai masu an ka halakar da su gaba ɗaya wanda aka ce ƙarshe mutum ɗaya ne wanda sun kai saura ba su da ko kuma aka ce wasu masu na can mutum ɗaya ne kuma ya saura wanda kuma ko shi ne sai ya kai labarin ga abin da ake ciki ne ya koma gida ga abin da ake ciki duk mutane an kashe su wasu tsuntsaye da suka toka ashe da ma shi ma don ɗaya kai sako ne an kai samai shi ma na san zama an aike shi ma in ya gawa da labari shi ma shi kenan shi yana gawa da labari sai ɗaya kawai nashi fa sauƙi yana gawa musu amma kun kala tsuntsan shi ashe nashi ne kawai mai sani ba shi ma shi kenan to haka na aka yi shi ma kai abu da hadin shi ma dai aka jima mai shi shi ma ya mutu shi ma dai to haka an kai da aka halaka da shine kaji alqur'ani Allah ke bada labarin su alam tala kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaydahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'al ka asfum ka asfum akul to shine da mata Allah ke bada labarin to shine yake nufin cewa iz abal fili lokacin da kiwa giwa ta ki ta ki aikata ma ta sahibul fili abinda ma abucin giwa ya zo aikatawa shi wa wala mai faɗi hija hankali bai amfani shi mai giwa ba gwazza kawo da kuma lura ba duk bata amfani shi ba to mu cika baitin hukun to guda ne cikin wanda muka jan yace wal jamadatu yace sandarran abubuwa absahat sun yi huruci ma'ana sun yi huruci kara da fasaha kuma sun yi huruci bil ladhi da abun nan da uhurisal fusahau an ka bebantar da masu fasaha anhu daga faɗi ne li ahmar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene shi wannan abin da aka bai manta da bakin su ba su ihudi ne shine la ilaha illallah sai gashi abin da yake sandararre irin dutsen da muka ambata irin daman da muka ambata da sauransu sai ga su sun faɗi la ilaha illallah sai kalmar shahada din amma ga wannan ganin sun zama kolami sun bebayi sun kasa faɗi yace Allah sarki yace wai haka wannan kaicin mutane jafau biyan waɗanda sun kama annabin su jafai ma'ana shine sun kame wauta da zalunci da abubuwa da na rashin kunya da rashin kyautatawa shi yake ce ma jafa'i din shine wai haƙaumin kai can mutane waɗanda jafau nabiyan sun kama annabin su wauta da jahilci bi ardin a wata ƙasa shine ƙasar maka kenan wadda ita wannan ƙasar alifathu dibabuha damamenta sun san manzo Allah sallama kuka ce damamenta watan sun saba da manzo sallama kuka ce damamenta sun kaso shi wato jam'u dabbun ne dabbun damu dibabun dama ne damo da yawa kenan ma nagun yawa to wai shine yana isharar da zagon can shi wannan muhayan kake ne ko da yawa na bunwa wannan ne wai kamo shi da gona ya yanki kishi ya tura shi mata ce ne ya isko manzo sallallahu alaihi da sahabbai ce wai shi wancan wannan ne an kace mai ayyam annabi ne Allah ya koshi yace to shi kan bai mai imani yazo yana manzo Allah din yace bai imani sai da manga imani aje mai shi ga kasa ya imani shi tana yadda to shine sai dai manzo Allah ya ce kai da mu wani da ubangijin ka sai ya ce Allah shine ubangiji na yace ni kuma wane ne yace kai manzo Allah ne kai ya duk wanda ya gaskata ka ya tsira duk wanda ya karyata ka ya taɗe ya faɗi maganganu dai da masu kyau shikenan to shi ne kaga kaga watan abin da yake sandaru sun yi fasaha kenan ko to kaga ni ga dutse yana mai sallama yana gaishe shi ga bishiya ta ta ita ma ta yi imani da manzo Allah sallama din to shi ne sannan ce wasa lahu na'am na'am wazibawa da barewi bare wannan kowa sun kisa na ita ko ta bare wannan ba Allah na wanda ya kama ta a tarko ne karshe manzo Allah sallama sai gashi ya zo ita kuma ta buru ƴaƴa ƙanana ta roƙi alfarma ga manzo da cewa manzo sallama da Allah tana so ya sake ta ta je ta ba ƴaƴanta nono ta yi mai alƙawarin za ta dawo shi mai abu nan ya kama tun da riga ya kama ta sai ga mai wani mai haƙa sarkun ya to ya isko manzo Allah sai da ita din to shikenan sai ɗaya ya ce ai to yanzu manzo Allah bai haka so ai da ita ya ce ba da ba kana ina so ka salme ta ce shikenan an mata yaro so ka salme shikenan ce ya sake ta to ka gani ita ma shi ma na mutum ya yi don annabi ko yawa saboda Allah shi ma ya yi saboda annabi shi ma to don haka to shine ka isharar zuwa daga wannan barewa din yace wasalahu su mutanen makka sun bar manzo suna ma'ana sun mance da manzo sun kibi ne ma'ana shine wasalahu sun bar manzo Allah sallama amma kuma wa hanna juz'un ilaihi sai ga kuturturin dabino ya yi shauki da bege zuwa gare shi hanna wa hananan alqur'ani soyayya shine wa hanna juz'un ilaihi sai kurturin da biyu ne ya yi soyayya ga manzan kuma haye kuka ko wanda kisa ta kowa suna a cikin masallacin madina ne manzan sulma yana hawa bisa ga wannan kurturin da biyu yana yin ibada yana yin hudu ba da sauran abubuwa na hudu ba hakan nan to a lokacin sai an ka gina manzan Allah membari sallallahu alaihi ko da manzan Allah zo zai wucewa sai kurturin da biyu ne kama kuka yana kuka duk masallacin kowa na ji har masallaci yana ansawa sai manzan Allah sai ko dafa shi yake cewa menene abin da kake yi take tunani sai ce abin da ya samu zalla kullum kana dafa ni kana yin kudu ba da ambaton Allah gari amma yanzu gashi kuma shike nan yanzu baka sakewa to ya ce to sai manzo Allah ya bashi zabe ce aka kaso yanzu a maka shin kana son a tone ka daga nan yanzu a fitar da kai can waje shikenan a dasa ka za ka tashi yanzu ka ci gaba da amanan wanda ka yi ko kuma in binne kai zana cikin masallaci shikenan gaba daya huta sai in saka cikin dabi na zana wa kai ka so ayi hmm subhanallah da yake ya ga babu babu ba bane shi ko sai ce a'a shi yana so a sa cikin dabi na aljanna dai shi manzo Allah ka kula fa da wawanci da hauka da rashin hankali da rashin tunani na masu kai iya manzo Allah wuta da hauka yau annabi da yabba ku tun da binu aljanna wai shi za a ce mahaifin shi ba samu shiga aljanna kuturu hudu na ice kuma annabi ya ba shi aljanna iyaka kenan ba ba ma adam ba to ka gani da sauran da duk abin da ne aljanna da ya tarabu kala kala daban daban to shine yaka nufin cewa wasalahu wa hana jin ilaihi wa qalu sun ki manzo sallama amma wa wadda hulgula ba'u sai baki sun kaso manzo sallama din baitin mai muka dawo na gaba zai faɗa mana sun samu Allah sun fitar da shi daga garin maka hayar bagarin gaba daya saboda cutarwa da abubuwa wai da makocin ana cewa alqurbu hijabun shi kusanci wai kocin hijabi ne duk daraja abu da kima tai da matsayi ne in kana kusa da shi kwarai sai ka rena shi sai ka dauke ba komai ba sai ka yi kurma wulakanta da shi ya saboda tsananin kusancin kucin a yanzu ko yanzu ka duba ganin za ka gano kusancin hijabi ne yanzu ko karatu kaka yi ɗauko littafin kara shi ga idon ka hakan ka gani kana gani kamar tsere naka gare shi ka gani ai ba ganin karatu ne kyau da kyau amma sai in ka dan aza shi hakan dan ko nesa ka dan da idanun ka sannan ka gani to shi manzo Allah kusancin nashi da su sai yasa duk daraja ce fa sai an ga su gaba ɗaya ba su ga rasulullahi ba masu su kwata kwata ba su su ma san su su ma da rasulullahi mai balle su su imani shi ba to don haka wai duk abinda an hwana waɗannan abubuwan wani koyar da mu ne suka yi suna kanta da mu tarihin maza sallam san shi kuma kuma kowa mutum ya kore zama duk yana koyi da abin da in wata dabi'a ce an kawo manzo Allah kai koyi da ita in wani abu ne wanda ya same ka na wata damuwa ko na wani bakin ciki ko menene sai ka tuna ah to amma kuma ai manyan manyan bayan Allah gaba ɗaya ba kai ga annaba ba ai to ai da ma ko shan dan mu koyi da su ne ko shan kuma ai Allah ya kawo mu su ba to don haka ai su ma Allah ya jarraba su da asu abubuwa ina haka to me zai hana kai kuma ka ce kuma ka za ka yi raki kai ma ka sallama mun ka bi ka miƙa ka koyi da su muna to don haka tsananin kusanci da girma abu to sai zan gaba ɗaya sai wanda Allah ya zaɓa wasu daga cikin Allah yana zaɓowa fa in abu mai daraja ne waje ne sai ya haskaka musu sai su gane abun shi kenan kamar yadda ya haskaka musu yana baka shi duk sai dana musu yana su da sauransu sun ka gane manzo Allah su rasulullahi da sun ka gane shi sun ka bi shi amma ga su Abu Jahl ba su gane ba su Abu Lahab ba su gane ba da sauran kafiran to kaga sun ka ji abuwa to da makocin sai gashi kuma ƙarshe hamza Allah bin musu gare ma gaba ɗaya an ka huta shikenan daraja gaba ɗaya ta kwashi shikenan ta koma ta Madina an ka huta da nan sallallahu alaihi wasallam wannan shine za mu tsaya nan ba insha Allah sai mun dawo halka ta gaba muna fatan Allah mana jagora Allah ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya tabbatar da mu a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairin sa na duniya da lahira muna roƙon Allah ya mana jagora cikin dukkan lamuran mu dan alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله